إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi barkanmu da sake taruwa a wannan masallaci mai tarin albarka domin farawa da kuma domin farawa da kuma ci gaba na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu masjidu al'imam ash-shafi'i a wannan anguwa a wannan anguwa ta sura bildi a yau muna 29 ga watan sha'ban a yau muna 29 ga watan sha'ban wanda ya daidai ga hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 28 ga watan bi miladiyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 za mu tashi a cikin suratul hashar malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب
wannan sura ana ce mata suratul hashr wannan sura tana da ayoyi guda 24 a wannan sura malaman tafsiri sun ittifaki da cewa wannan sura ta sabka ne a garin madina bi ma'ana sura ce wadda take madaniya wa'anda suka tai a wannan ijma'in akwai al'imamu zamakshari da ibnu atiya da ibnu jauzi da al'imamu tantawi a cikin littafin shi a tafsirul wasid da al'imamu wahidi a cikin littafin shi al-wasid a wannan sura tana da sunaye guda biyu ana ce mata suratul hashir saboda allah maɗaukakin sarki a aya ta biyu a cikin wannan sura ya ambaci kalmatul hashir shi yasa malamai suke ganin wannan shine sunanta wanda ya dacewa da ita a sa'id bin jubair ya tambayi ibnu abbas yake ce mishi qultu ibnu abbas yace na tambayi ibnu abbas an suratul hashr dangane da suratul hashr qala nazalat fi bani nadir ibnu abbas yake cewa wannan surat ta samanto a ta sabkani a cikin banu nadir kamar yadda al-imam al-bukhari ya hakaito haka sa'id bin jubair ya tambayi ibnu abbas yake ce mushi sa'altu ibnu abbas an suratul hashr sai yace mushi kace kul suratu banin nadir kace ana ce mata suratu banin nadir me yasa ake ce mata suratu banin nadir saboda ta sabka ne ko ko Allah madaukakin sarki ya ba da labari a cikinta wasu yahudawa waɗanda ake ce ma yahudawan banin nadir ibnu hajar yana ganin cewa ibnu abbas ya ce a ce mata suratu banin nadir ne saboda idan aka ce suratul hashir mutane za su yi zaton cewa surat tana magana ne a ranar tashin alkiyama shi yasa ibnu abbas yake ganin a zanki ce mata suratu banin nadir amma ibnu ashur yana ganin cewa abinda yasa ibnu abbas yake ce mata suratu banin nadir saboda bai samu labari ba daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce wannan surar sunanta suratul hashar a takaice dai surar tana da sunaye guda biyu ana ce mata suratul hashar saboda aya ta biyu a cikin wannan surai wannan kalimar ta zo a cikinta sannan ana ce mata suratu banin nadir saboda a cikin kissar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin wa'annan yahudawan wa'anda suke zaune a garin madina wannan surar tana da jigo kamar guda biyu jigonta na farko shine na Allah madaukakin sarki yana ba mu labari abinda ya samu yahudawan banin nadir yakin da ya faru ghazwatu banin nadir yakin da ya faru a tattare da wa'annan yahudawan sura tana ba mu wannan labarin sannan Allah madaukakin sarki yana ba da labarin nasara da yabba masu imani da tozartarwa da wulakanci wa'anda ya samu bataccin yahudawan banin nadir wa'anda suka ta a wannan fassarar akwai al'imamu ibn ashur da al'imamu tantawi jigo na biyu wanda wannan surar take tafa da shi shine ambatan zikru janib min asma'illahi ta'ala al-husna shine ambatan wani abu daga cikin sunayen Allah wa'anda suka yi kowanne sunaye kyau imana sura za ta gaya mana wasu sunaye wanda Allah maɗaukakin sarki sunaye ne kyakkyawa Allah maɗaukakin sarki yana so a ambace shi da su wa'anda suka ta a ƙarƙashin wannan magana akwai al'imamu tantawi a cikin littafin shi a tafsirul wasil sannan wannan surat tana da wasu abin tattaunawa kamar guda shidda zuwa bakwai imana surat tana da maudu'i ta zo ne ta tattauna akan wasu abubuwa guda shidda zuwa bakwai abu na farko shine tsarkake Allah ga dukkanin wata sifa ko ku tsarkake Allah ga dukkanin wani abu wanda bai dace ba ga zatin Allah madaukakin sarki abu na biyu wanda surat ta zurta tattamna a kan shi shine alhadisu an ghazwati banin nadi surat ta zo ne ta yi bayani akan abin da ya faru da yahudawan banin nadi abu na biyu abu na uku surat ta zo ne domin ta yi mana bayanin yaya Allah maɗaukakin sarki ya umarni manda Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya raba ganimar da aka samu a wannan yakin abu na uku koko abu na hudu surat ta zo ne domin ta yi bayani domin ta yaba ma muhajirai da ansar wa'anda suka yi hijira suka zo garin madina da kuma wa'anda manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tardo a garin madina duka surat ta zo ne domin ta yi bayani kuma domin a jinjina musu kan ci gaba da suke bada a wajen harkar addini abu na uku abu na biyar allah maɗaukakin sarki yana tona asirin munafukai wa'anda suka rance cewa za su kama ma yahudawa a yaƙi masu imani allah maɗaukakin sarki yana ambata mana a cikin wannan surai wasu maganganunsu na ƙarya sannan kuma da alkawalinsu na cuta wanda suka yi ma yahudawa cewa idan yaƙi ya ɓarke da su da musulmi to tabbas kauza su kama musu a yaƙin musulmi a surat ta zo ne domin ta yi bayanin cewa shi mai imani ya kamata ya mika al'amuran shi zuwa ga allah maɗaukakin sarki abu na bakwai wanda surat ta rufe da shi shine surat ta zo da ambato na sunaye kyakkyawa wanda Allah maɗaukakin sarki yana so a yabe shi da wa'annan sunaya Allah maɗaukakin sarki yake cewa sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil abinda ke cikin ƙasa da abinda ke cikin sama sun tsarkake Allah maɗaukakin sarki wa huwal azizul hakim shi kuma Allah mabuwayi ne mai hikima huwa alladhi akhraja alladhina kafaru shine Allah wanda ya fitar da wa'anda suka kafirce min ahlil kitab daga ma'abuta littahi min diyarihim li awwalil hashr daga gidajensu tun haduwa ta farko ma zanantum an yakhruju ku buku yi tsammanin cewa za su hita ba wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah su kuma suna zaton cewa ganuwowinsu za su kare su daga kamun Allah maɗaukakin sarki fa'atahumullahu min haithu lam yahtasibu sai Allah maɗaukakin sarki ya zo musu da azabar shi ta inda ma bu taɓa zato ba wa ƙadafa fi qulubihim ar-ru'b Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu yukhribuna buyutahum bi aidihim suna roshe gidajensu da hannayensu wa aidil mu'minin su ma masu imani suna roshe gidajen nasu fa'tabiru ya ulil absar Allah madaukakin sarki yace to sai ku hankalta sai ku lura ku mutane ma'abuta basira walaula an kataba Allahu alaihimul jala Allah madaukakin sarki yace ba dan da Allah ya rige ya rubuta musu ba za a fitar da su daga cikin gidajensu la'azzabahum fid dunya da Allah yayi musu azaba a gidan duniya walahum fil akhirati azabun nar kuma a ranar tashin alkiyama suna da azaba ta wuta zalika bi annahum shaqullaha wa rasula sai Allah madaukakin sarki yace hakan ta faru da su ne an fidda su ne daga gidajensu zalika bi annahum shaqullaha wa rasula an fidda su ne daga gidajensu saboda sun saba ma Allah da manzon Allah wa man yushaqiqillaha duk mutumin da wa man yushaqillah duk mutumin da yake saba wa Allah fa inna Allaha shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai tsananin kamu ne a wannan surar Allah madaukakin sarki ya bude ta da cewa duk abun da ke akwai na sama duk halittun da ke akwai na sama da halittun da Allah madaukakin sarki ya halitta na ƙasa dukkaninsu sun tsarkake Allah daga dukkanin wata sifa wadda bata cancanta da Allah madaukakin sarki ba duk wata sifa wadda idan an gaya maka ba za ta ma daɗi ba da za a ce ma munafiki ko a ce ma azzalimi ko a ce ma jahili ko a gaya ma wata sifa wadda baka za ka ji daɗi ba to dukkanin abin da ke akwai a cikin sama da abin da ke akwai a cikin ƙasa sun tsarkake Allah daga dukkanin wani abu wanda bai cancanta da zatin Allah ba wa huwal azizul hakim Allah maɗaukakin sarki shine mabuwayi wanda babu wani wanda zai iya tunkara Allah da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana kuma ya sha alhakim Allah maɗaukakin sarki mai hikima ne a wajen halitta shi kuma mai hikima ne a wajen ƙaddara wa shiga abubuwa kuma mai hikima ne a kan yin shari'a da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai ya ce duk wanda ya balaga daga cikinmu ya yi ta sallah har sai ya rasu da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai ya shar'anta mana azumi duk kullum mu yi azumi amma saboda hikima Allah sai Allah maɗaukakin sarki bai haka ba da Allah ya ga dama sai ya ce ka auri yakka amma saboda hikimar Allah sai Allah bai shar'anta mana wannan ba da Allah ya ga dama sai ya yi idanunka su kasance suna bayan kanka koko suna ga kirjinka amma saboda hikima ta Allah sai Allah madaukakin sarki bai yi haka ba sai Allah yake cewa huwa alladhi akhraja alladhina kafaru Allah madaukakin sarki shine ya fitar da kafirai na ma'abuta littahi anan Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin Yahudawan banin Nadir ne wa'anda suka saba ma Allah suka saba ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma har suka so su hallaka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa'annan Yahudawan banin Nadir Yahudawa ne wa'anda suka yi hijira suka zo a garin Madina to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yi hijira daga Makka ya zo Madina sai ya tardo wa'annan Yahudawan da manzo Allah ya tardo su sai suka yi yarjejeniya akan abubuwa na rayuwa yadda za su tafi da rayuwarsu tunda su yahudawa ne ba za a cilasta musu ba dole sai sun yi imani haka su ma masu imani ba za a cilasta musu ba dole ne sai sun yahudanci kenan ya zama dole yanzu su zamna da su da masu imani a tsara yaya ne za a yi rayuwa tunda Allah madaukakin sarki ya hada mu a gari guda ku kuna yahudawa mu muna masu imani yana daga cikin abubuwan da suka yi yarjejeniya da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan wata rigima ta taso ko wani bala'i ya taso to da yahudawa da masu imani za su taru su haɗa ƙarhi da ƙarfe saboda su kori wannan abu tunda dai a gari guda suke idan wani bala'i ya samu garin kenan da musulmin da yahudawa kowa bala'in ya shahe shi to sai suka yi alkawalin cewa da su da manzo Allah duk bala'in da ya taho duk wani abu da ya taho duk rigimar da ta tashi za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin su ga cewa sun yaƙi wannan rigima ana nan kwatsam wata rana akwai wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mashi Amr ibn Abi Umayyah al-Jamhari wannan sahabin tsotsai ya sashi ya kashe wasu mutum biyu daga cikin mutanen Yahudawa bayan ya kashe wa'annan mutum biyu daga cikin mutanen yahudawa sai manzan allah daga cikin mutanen madina sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawalin zai biya diyoyin wa'annan mutanen guda biyu wanda amru bin umayyat aljamhari ya kashe to tun da yanzu manzan allah ya yi alkawali da shi da yahudawa duk abun da ya taso za a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin cewa a ga an kawar da wannan abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tattaki ya je inda yahudawa inda gidajensu suke sai ce musu to ga abin da yake faruwa ɗaya daga cikin sahabbai na ya kashe wasu mutum biyu a bisa kuskure mu ko mun yi alƙawalin za mu biya diya to tunda mun yi alƙawali da mu da ku cewa duk abin da ya taso za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yaye wannan matsalai to kuma ku kawo gudunmuwarku saboda a samu a biya wa'annan diya sai suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu matsala ka zauna za mu shiga ƙuryar gida mu je mu tattauna domin a hahhaɗo kuɗin sai a zo a kawo maka sallallahu alaihi wasallam sai suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuri ya zamna a cikin wata runha daga cikin runhunansu wanda suke rayuwa a ciki bayan haka sun tahi sun shiga ƙuryar gida kuma sai raya musu cewa ai yanzu tun da maga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamna a gidansu to ai dama ce ta su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su huta shikenan sai aka samu wani ɗaya daga cikin masu hankalinsu ya ce musu kun rige kun yi alkawali da manzan Allah kada ku yarda ku yi wannan aika-aika ta kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a haka dai suka dage cewa sai sun kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga ya zamna a gidansu dama ce suka samu suka yi shawara to wane ne cikinsu wanda zai hau ya ɗauki wani ƙaton dutse sai ya zo kan runhar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ciki sai ya sako wannan dutsen saboda su samu su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su huta a nan take sai Allah maɗaukakin sarki ya yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin cewa to ka ji abun da suke nan suna kitsawa suna can ƙuryar gida suna so wani ya ɗauko dutse ya zo ya fasa ma kai domin su kashe ka su huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ji wannan wahayin kai tsaye sai ya hito daga cikin gidajensu da shi da sahabban shi bayan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura musu sakon cewa lalle su tattara kayansu su bar Madina su tai garin Sham saboda an rigi an yi alkawari da su duk abin da ya taso za a tattaru domin a ture wannan abu kuma gashi sun saba wannan alkawalin har suna neman ma su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya ce musu to su fita su bar garin su koma garin Sham sun yarda cewa za su fita su bar garin sai abdullahi bin ubay bin salul ya ce musu su yi zamansu shi ya ɗauki alkawalin idan yaƙi ya ɓarke da su da masu imani shi abdullahi bin ubay bin salul da shi da mutanen shi za su kama ma yahudawa a yaƙi manzan allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun yarda za su huta da suka ji abdullahi bin ubay bin salul ya musu alkawalin za ya kama musu a yaƙi manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ki fita manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tattaro sahabban shi sai aka zo aka zagaye gidajen da suke zamna a ciki manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni sahabban shi da cewa a kakkare itacensu na dabino sannan gidajensu kuma a kakkare su a toye bayan sun ga masu imani sun hara kakkare gidajensu suna toyewa dabinan da suka shuka suka ga manzan Allah ya hara sassare shi da shi da sahabban shi sai suka dawo suka ce ma manzan Allah to yanzu kada a yaƙe su a ba su dama za su koma a maganan manzan Allah ta farko cewa za su fita su bar madina su koma garin sham sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to an ba ku dama kowa ya tattara kayan shi ya ɗoki abinda raƙumin shi yana iya ɗoka ku tattara ku ta garin sham ku ɗoki iya abinda raƙumanku suke iya ɗoka amma banda kuma kayan yaƙi to bayan haka ta faru sai ga su suna kakkare gidajensu domin su ɗauki abin amfani su yi hijira su ta garin zuwa sham sai allah maɗaukakin sarki ya sabkar da wannan aya huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr sai allah maɗaukakin sarki yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ai allah saboda hikimar shi da buwaya shi shi ne ya hidda kafiran yahudawan madina na banin nadir suka bar madina suka yi hijira sai allah yake cewa ma zanantum an ya kuma masu imani ba ku taɓa zaton yahudawa za su bar garuruwansu ba domin su yi hijira su ta sham bayan cewa ku masu imani kun san cewa su ma'abuta ƙarhi ne su ma kan kansu ba su yi zaton ba cewa su ma za su hita saboda suna tunanin suna da ƙarfi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ni ne na shewa tsoro a zukatansu sannan sai ga su suna roshe gidansu da su da masu imani sai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin cewa walaula an kataba Allahu alaihimul jala ba wai dan Allah maɗaukakin sarki ya rige ya rubuta cewa za a kora su ba to da Allah ya sa masu imani sun kashe su sannan kuma a ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai tanada musu azaba wadda take mai raɗaɗi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula wannan azabar da aka yi musu a hannun masu imani ba komai yasa aka musu wannan azabar ba sai dan sun kasance sun saba ma Allah maɗaukakin sarki sun saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa wa man shaqiqir rasul duk mutum wa man shaqir rasul wa man shaqillah duk mutumin da yake saba ma Allah to fa inna Allah shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai tsananin kamu ne anan da Allah madaukakin sarki yake cewa sabbaha lillahi ya tsarkake Allah abunda ke akwai a cikin sama da abunda ke akwai a cikin ƙasa anan sabbaha lillah sai ya kasance ma'anar shi nazzaha Allahu an kulli al-uyubi wan naqa'id jami'ul khalaiq dukkanin halittun da ke akwai sama da halittun da ke akwai sama sun tsarkake Allah akan siffa wadda bata dace da zatin Allah madaukakin sarki ba ya tafi a ƙarƙashin wannan tafsirin al-Imam al-Biqai da al-Imam Sa'di da Ibn Kasir Ibn Jarir al-Tabari yana ganin sabbaha lillah ma'anarta ya'ni bi qawlihi sabbaha lillah ay salla lillahi wa sajada lahu ibnu jarir yana ganin ma'anar sabbaha lillah shine sai a ce dukkanin abin da ke akwai a cikin sama da abin da ke akwai a cikin ƙasa sun yi ma Allah madaukakin sarki sallah kuma sun yi sajada ga Allah ibnu kathir yana ganin a kalkashin sabbaha lillah ma'anarta shine yukhbiru Allah ta'ala anna jami'a ma fi samawati wa ma fi al-ardi min shay'in yusabbihu lahu wa yumajjiduhu wa yuqaddisuhu wa yusalli lahu wa yuwahhiduhu ibn kasir yana ganin ma'anar sabbaha lillah shine Allah madaukakin sarki yana bada labarin cewa duk abin da ke akwai a sama da abin da ke akwai a ƙasa suna yi ma Allah madaukakin sarki tasbihi suna girmama Allah suna yi ma Allah sallah kuma sannan suna kadaita shi da bauta kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa sabbaha lillahi ma yusabbihu lahu sam tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin da abun da ke akwai a cikin sama da abun da ke akwai a cikin ƙasa guda bakwai suna yi ma Allah madaukakin sarki ne suna tsarkake Allah madaukakin sarki kuma suna yi mushi tasbihi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa alam tara anna Allah yusabbihu lahu shin baka gani ba Allah madaukakin sarki yana yi mushi tasbihi man fi samawati wa man fil ard abinda ke akwai a cikin sama da abinda ke akwai a cikin ƙasa anan da Allah madaukakin sarki yake cewa sabbaha lillahi ma fi samawati sai Allah madaukakin sarki yayi isti'malin kalimar ma kalimar ma a wani lokacin Allah madaukakin sarki yana cewa man fi samawati amma za ka ga cewa duk inda kalmar sabbaha ta zo Allah madaukakin sarki ya yi isti'malin ma akan man saboda ita ma ta yi tattarke dukkanin ma'anar da ake so a sanya a ƙarƙashin ayar shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake yin yawan isti'malin ma maimakon man sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa huwal lazi akhrajal ladina kafaru malaman tafsiri sun ittifaki a cewa huwal ladhi akhrajal ladina kafaru wannan aya ta sabka ne a banu nadir wanda suka tai a kalkashin wannan tafsirin akwai al-imamu shaukani idan muka diba kuma da Allah yake cewa huwal lazi akhrajal ladina kafaru ayar da ta wuce Allah madaukakin sarki ya ce wa huwal azizul hakim shine mabuwayi kuma shine mai hikima to Allah zai ba mu labari kadan daga cikin kai ya hakuri barkal kada kama Allah madaukakin sarki zai ba mu labarin Allah madaukakin sarki zai ba mu labarin kaɗan daga cikin buwayar shi kuma kaɗan daga cikin hikimomin shi sai ce huwal lazi akhrajal lazina kafaru ai da ƙarhin mulkin shi ne da buwayar shi ne ya fitar da kafirai min ahlil kitabi na ma'abuta littahi shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa huwal lazi akhrajal lazina kafaru wannan aya tana nuna mana cewa mutum idan dai yana so ya tsira a rayuwar shi ta duniya ya tsira a rayuwar shi ta lahira to kada ya yi dogaro ga kowa idan ka yi dogaro ga wani wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba to kana tare da wulaƙanci idan ka yi dogaro ga wani wanda ba Allah ba to za ka ga ba daidai ba saboda mi su yahudawa sun yi dogaro ga munafukai saboda munafukan madina sun ce musu kakku hita in yaƙi ya barki tsakaninku da masu imani mu za mu kama muku a lokacin da kuma yakin ya barke sai ba su kama musu ba wannan daga Allah suka yi dogaro suka miƙa wuyansu to da Allah maɗaukakin sarki bai sa aka tozartar da su ba wannan ayat tana koya mana cewa duk abin da mutum za yi a rayuwar shi ta duniya ya yi ƙoƙarin cewa ya ga ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki ba tare da wani ba sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa li awwalil hashar tun farkon fitowarsu tun harkon haɗuwarsu da masu imani allah maɗaukakin sarki yabba masu imani galaba da nasara li'awwal al-hashr ibn jarir al-tabari ya hakaito ma'ana guda hudu a ƙarƙashin wannan jumle yake cewa ma'ana ta farko ana nufin da shi li'awwal al-hashr tun haɗuwa ta karan farko ana nufin da shi shine ranar tashin alkiyama magana ta bi da ibn jarir al-tabari ya hakaito ana cewa ai li'awwal al-hashr ai al-ma'na li'awwal mawdi' al-hashr tun lokacin da suka hadu da su da masu imani za su yi wannan yakin ma'ana ta uku wadda ibn jarir ne tabari ya hakaito shine al-hashr fi dunya shine fitowar su daga cikin gidajen su da kora wadda masu imani suka yi musu magana ta hudu wadda ibn jaririn tabar ya hakaito shine ma'anahu ikhrajihim min diyarihim lokacin da masu imani suka fitar da su daga cikin gidajensu suka yi hijira suka koma garin sham wannan ma'anar kuma ta hudu wadda ibn jaririn tabar ya kawo ita ce Allah madaukakin sarki yake nufi li awwalil hashr sai ya kasance cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba masu imani ƙarfi da, da, da taimakon shi har suka hidda wa'annan yahudawan daga garin madina sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa zannu annahum mani'atun rusunuhum min Allah sai suka yi zaton cewa abun da ke gare su na kayan yaƙi da ganuwarsu da matakan tsaro da suka sa sai wannan matakan tsaron ya ruɗe su suna zaton cewa wannan matakan tsaron za su kare su sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa'atahumullahu min haisu lam yahtasibu sai Allah madaukakin sarki ya bullo musu ya zo musu da wulakancin shi da azabar shi ta inda ma bu su yi tunanin abun ya zo musu ba wannan ayar wadannu annahum mani'atun husunuhum min Allah tana koya mana cewa dan abun da ke gare ka koko abun da Allah madaukakin sarki ya baka kada ka yi dogaro da shi ka zan kita kama ka zan izatan cewa kai za ka karya inda babu gaba kuma Allah madaukakin sarki ya barka duk mutumin da Allah ya bashi wata dama ko ta mulki ko ta kudi to kada ka yi zaton wannan damar da Allah madaukakin sarki ya baka za ta iya kare ka a lokacin da ka saba ma Allah duk damar da Allah maɗaukakin sarki ya baka duk kuɗinka duk ikonka duk mulkinka idan dai za ka taka Allah za ka taka dokokin Allah to Allah maɗaukakin sarki ba zai sa wannan dukiyar taka ba ko abin da kake takama da shi ya maka amfani sai Allah yake cewa wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b Allah madaukakin sarki shine wanda ya jewa tsoro a cikin zukatansu suna da ƙarfi suna da matakkan yaƙi wanda suna ganin suna iya yaƙin masu imani amma saboda ba su da gaskiya sun ci amanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya jewa tsoro a cikin zukatansu kamar yadda Allah yake ba mu labari a wata aya sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b zan je wa tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafirce mu Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata daga ajabir da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah ya ba da labarin cewa nusirtu bir ru'b masirata shahrin manzon Allah yana daga cikin abunda Allah ya ba manzon Allah idan zai yaki wasu mutane to da wata guda idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yaƙe su da wata guda tsoro da fargaba da tashin hankali za ya kama zukatan wa'annan wa'anda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba sai Allah ya ce yukhribuna buyutahum bi aidihim sai ga su su da kansu suna roshe gidajensu kuma masu imani su ma suna roshe gidajensu anan yukhribuna buyutahum akwai a guda biyu akwai masu karantawa yukharribuna buyutahum bitashdid akwai kuma masu karantawa yukhribuna buyutahum biaidihim ibnu jarir at-tabari yake cewa yukhribuna buyutahum biaidihim masu imani suna roshe gidajensu ne saboda su masu imani dama sun rage sun kewaye gidan yanzu suna kakkare gidajen ne domin su samu su shiga inda suke su yaƙe su amma da Allah maɗaukakin sarki ya ce yukhribuna buyutahum biaidihim su yahudawan banun nadir suna kakkare gidajensu da kansu ibnu jaririn qabar ya ce akwai ma'ana guda uku ma'ana ta farko sai ya kasance suna roshe wa'annan gidajen ne da hannuwansu saboda idan sun yi hijira su samu su aza wasu gidajen bimana suna kakkare gidajen suna ɗauka abu mai amfani saboda an kora su zuwa garin sham idan sun je garin sham sai su samu su gina wa'ansu gidajen ma'ana ta biyu wadda ibnu jarir na tabari ya hakaito shine saboda suna kakkare gidajen saboda su ɗoki gwalagwalai su ɗoki wani abu mai amfani wanda koda sun je garin sham za su saida domin su samu abun da suke ci ma'ana ta uku wadda ibn jaririn al-tabari ya hakaito shine suna kakkare gidajensu saboda kan masu imani su amfana da wa'annan gidajen tunda manzan Allah ya kora su manzan Allah ya yaƙe su ya kora su daga gidajensu sai ga su suna kakkare wa'annan gidajen da kansu saboda ƙeta da bakin ciki na yahudawa kada masu imani su samu su amfana da da wa'annan gidajen wannan yana nuna maka matukar bala'i ya kai ma wa'anda suke saba ma Allah maɗaukakin sarki ka duba su da kansu suke roshe gidajensu gidan da da ni da kai kowa yana gurin Allah maɗaukakin sarki ya bashi inda zai tsugunna wanda yake da yana ƙoƙarin a ƙara mashi wanda bai da yana ƙoƙarin ya samu mai ɗaki guda yana ƙoƙarin ya zamanto bi gare shi amma sai ga bala'i ya kai bala'i wa'annan yahudawan suna roshe gidajensu da kansu saboda kada masu imani su amfana da wa'annan gidajen wannan yana nu wannan aya tana nuna mana cewa mutum ya dage ya zan roƙon Allah Allah ya kawar da shi daga bala'i mutum a addini ba wai mutum zai zan roƙon kuɗi ne ba ko ka zan roƙon wani bukatunka na rayuwa a'a bala'in duniya da na lahira ma ya kamata a ce mai imani yana roƙon Allah duk idan ya sallah Allah ya kare shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa darki shaqa wa shamatati al-a'da wa su'il qada wannan addu'a ya kamata kowane mai imani ya same ta ya hardace domin ya zanki ambato yana kiran wannan addu'a yana gaya ma Allah maɗaukakin sarki ya kare shi daga azabar duniya ya kare shi kuma daga azabar lahira sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa zalika bi annahum shaqullaha wa rasula kamar mun tambayi Allah to menene dalilin da yasa su yahudawa suke rushe gidansu da kansu menene dalilin da yasa masu imani suka kora su daga garin Madina sai Allah ya ce maka zalika bi annahum shaqullaha wa rasula ba komai yasa aka yi musu haka ba saboda sun saba ma Allah sun saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karya alƙawalin da suka yi da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har gashi kuma suna haman su har gashi suna haman su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa dalika bi annahum shaqullaha wa rasula riga ce babu wuya abinda Allah madaukakin sarki yayi ma yahudawa to duk al'ummar da basu bi Allah ba duk al'ummar da basu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to bala'in da ya cimma yahudawa kuma zai iya cimma wa'annan al'ummar Allah madaukakin sarki ya kare mu sai Allah yake cewa fa tabiru ya ulil absar nan ma riga ce babu wuya Allah madaukakin sarki yayi bayan Allah ya gaya mana cewa su yahudawan nan ga abun da suka yi Allah ya musu azaba yassa aka roshe gidajensu aka fidda su daga garin Madina sai Allah yake cewa ya ulil absar ya ku ma'abuta hankali ma'abuta lura ku ɗauki izina daga abun da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma wa'annan yahudawan domin kada mu samu mu tsinci kanmu a cikin wa'anda suke saba ma Allah suke saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa huwallazi akhrajal ladina kafaru min ahlil kitab shine Allah maɗaukakin sarki wanda ya hidda kafirai na ma'abuta littafi daga gidajensu sai Allah maɗaukakin sarki yace min ahlil kitab wannan min sai ta kasance nan bayaniya ce bayani ne za a maka da aka ce ma allazina kafaru towa saboda kada ka yi zaton ana nihin munafukan kafirai waɗanda su ba yahudawa ba ne waɗanda suna garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zamne a'a sai Allah ce maka min ahlil kitab domin a yi maka bayanin waɗanda kafirai ne Allah maɗaukakin sarki ya bada ƙarfi da ƙarfin guwa har aka fidda su daga cikin gidajensu sai Allah yake cewa li awwalil hashar lam da ta zo li awwalil hasr sai ta kasance lam ce tauqitiyya sai ya kasance ai inda mabda'il hashr tun lokacin da suka fito suka yi fito na fito da su da masu imani sai Allah madaukakin sarki ya ba masu imani nasara amma kalmatul hashr da ta zo da alif wal lam sai ya zamanto nan at-ta'rif ne lil ahdi sai ya zamanto an gayi abin ne daidai wannan lokacin kalmatul hashr ana nufin da shi wannan haduwar kamar yadda malaman tarihi suka hakaito cewa suna da wata haduwa ta yaƙi tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wasu wuraren daban-daban sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu yukhribuna buyutahum bi aidihim shi yasa idan mutum yana so ya rabu da tsoro ya rabu da fargaba ya rabu da tashin hankali ya rabu da rigingimun duniya to abu guda ne zaya shi ne yabi Allah maɗaukakin sarki yabi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ka ga mutum koda ba ka da kodala koda ba ka da kuɗi koda ba ka da abin da za ka ci idan dai mutum yana kamanta yin addini ko ba komi za ka ga cewa yana da nutsuwa ko ba komi Allah maɗaukakin sarki za ya je wa aminci da rashin fargaba a cikin zuciyar shi sai Allah yake cewa yukhribuna buyutahum bi aidihim suna roshe gidajensu su da kawunansu wa aidil mu'minin su ma masu imani suna roshe gidan ta baya sai Allah madaukakin sarki yake cewa fa tabiru ya ulil absar sai ku hankalta ya kuma abuta lura a farkon wannan sura Allah madaukakin sarki ya bude ta ne da sabbaha lillah ma'ana duk abun da ke akwai a cikin sama da abun da ke akwai a cikin ƙasa sun tsarkake Allah tasbihi wata ibada ce wadda Allah maɗaukakin sarki yana son masu imani su yawaita yin tasbihi tasbihi wata kalar azkar ce yana daga cikin azkar wanda Allah maɗaukakin sarki ya hiso kalmar sabbaha an ɗauko ta ne daga daga asibaha an ɗauko ta ne daga yin ruwa duk mutumin da ya hwada ruwa to idan da ya iya ruwa za ka ga yana yin ruwa domin ya fita to haka duk mutumin da yake tasbihi kamar yana rugawa ne domin ya samu ya tsira a wajen Allah maɗaukakin sarki a rayuwar shi ta duniya kuma ya samu nasara a rayuwar shi ta lahira tasbihi yan uwa musulmi ga shi ramadani yana tunkaro mu ibada ce mai kyau wadda babu wahala kana kwance ko kana zamne ko kina sanwa ko kana ɗinki ko kana sana'arka abu ne wanda kana iya furta shi ba tare da wani yaji ba abu ne wanda bai ɗoka sai an yi aikin ƙarhi abu ne wanda bai ɗoka sai ka wahala in za ka yin shi kawai abun da ake so ka koya ma zuciyarka ka ladabtar da ita da ambatan Allah maɗaukakin sarki hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim hadisin abu huraira da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musu man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yace subhanallah wa bihamdihi da safe yaggayi wannan addu'a sau ɗari da yamma yaggayi wannan tasbihin sau ɗari manzo Allah ya ce to za a kankare mushi dukkanin zinubban shi wa'annan zinubban ka koda ko sun kai girman teku koda ko sun kai yawan teku idan dai mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari a wuni to Allah maɗaukakin sarki zai gafarta mashi ƙanana ƙananan zunuban shi da wanda ya sani da wanda bai sani ba ko da ko sun kai girman dutse wannan yana nuna mana cewa wannan kalima ce wadda ya kamata kowanne daga cikinmu ya dage ya yi ta yin ta a cikin wannan wata mai tarin albarka domin ya samu ya tsira a rayuwar shi ta duniya kuma Allah maɗaukakin sarki ya kankare mishi zunuban shi haka hadisi ya tabbata daga sahihul al-imam muslim ya fitar da hadisi daga abu huraira yake cewa man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi duk mutumin da ya tashi da safe sai yace subhanallahi wa bihamdihi ya tashi da marece yace subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya tashi da sahi sai ya ce subhanallahi wa bihamdi sau 100 marece yazo kace subhanallahi wa bihamdi sau 100 manzo Allah ya ce babu wani mutum da zai zo da lada irin taka a ranar tashin alkiyama sai mutumin da yayi wannan tasbihin fiye da yadda kai wannan yana nuna mana cewa kalima ce wadda tana da matukar albarka da lada idan mutum ya tashi da sahi ce subhanallahi wa bihamdi sau 100 marece yazo kace subhanallahi wa bihamdi sau 100 to Allah madaukakin sarki zaya baka lada wadda babu wanda yi ka lada a ranar tashin alkiyama sai wanda yayi abun da kai yayi yawaita yi hiye da adadin da kai haka hadisi ya tabbata daga sahihul bukhari da sahih muslim hadisin abu huraira da Allah ta ƙara tabbata a gare shi manzo Allah yake cewa kalimatan khafifatani alal lisan manzo Allah yake cewa akwai wasu kalmomi guda bi wanda suna da saukin hadi a halshi thaqilatani fil mizan manzo Allah yake cewa wannan kalmomin guda bi suna da nauyi a ma'auni habibatani ila rahman kalmomi ne wanda Allah maɗaukakin sarki yana son su shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'adim bawa ya danki cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'adim wanda Allah yake cewa wannan kalmomi ne masu tabshi wanda babu wahala in kaso zaka iya yin dubunnai a wuni wanda Allah yake cewa amma Allah maɗaukakin sarki yana son wa'annan kalmomin kuma sannan suna da nauyi a cikin mizani haka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul kalami ila Allah zance wanda Allah madaukakin sarki ya hiso abu ne guda hudu kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar manzo Allah yake ba mu labari a cikin wannan hadisin wa'annan kalmomin guda hudu abubuwa ne wanda Allah madaukakin sarki yana son su kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi son su da dukkanin wata kalma da za ka faɗa ma Allah maɗaukakin sarki wannan yana nuna mana cewa ashe sai mu zare damtse mu tayi ma Allah maɗaukakin sarki tasbihi a cikin wannan wata mai tarin albarka haka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa subhanallah walhamdulillah tamla anima bainas samawati wal ard manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhanallahi walhamdulillah tana cika abin da ke akwai tsakanin sama da ƙasa duk mutumin da yake furta subhanallah walhamdulillah to kamar yana samun lada ne wadda yawan ladan ya kai fadin abin da ke akwai tsakanin sama da ƙasa wannan yana nuna mana cewa ashe wannan surar da ta bude da sabbaha lillah kamar Allah madaukakin sarki yana ba bayan shi labarin cewa su dage su yi ta yi mishi tasbihi saboda Allah madaukakin sarki yana son a zanki tsarkake shi daga dukkanin wani aibu ko wani nakasu ko wani abu wanda Allah madaukakin sarki bai kamata a siffanta shi da shi ba ‘yan uwa musulmi tasbihi ibada ce wadda Allah maɗaukakin sarki yana santa kuma Allah maɗaukakin sarki ya tana da lada ga mai yawan yin tasbihi ‘yan uwa musulmi ashe sai mu dage a cikin wannan wata mai tarin albarka mu ta yi ma Allah maɗaukakin sarki tasbihi ibnu qutayba a cikin littafin shi uyunul akhbar ya fitar da asar daga abu huraira yake cewa inna ahlas sama la yarawna buyuta ahli zikri tudi'u lahum yake cewa wa'anda ke sama ma'ana mala'iku suna ganin gidajen wa'anda suke ambatan Allah tadi'u lahum tana haskaka musu kama tadi'ul kawkabu li ahli al-ard kamar yadda tarmamu suke haska mana ƙasa muna ganin haske to haka mala'iku suke ganin haske suke tsinkayo haske da gidan da ake yawanta tasbihi ashe idan kana so mala'iku daga sama su zanki hango gidanka idan kina so mala'iku daga sama su zanki hango gidanki suna sa miki albarka to ki zanki yin tasbihi saboda tasbihi ko ko ambatan Allah madaukakin sarki yana sa mala'iku su zanki hangen gidanka kamar yadda kaga tauraro yana haska mana a ƙasa muna ganin haske haka al-imamu ibnu al-imamu ahmad ya fitar da asar a cikin littafin shi az-zuhud daga Abu Bardat al-Aslam yake cewa law anna rajulan fi hujrihi dananir aw fi hajrihi fi hujrihi dananir yu'tiha da yace da a ce akwai wani mutum a cikin gidan shi akwai gwalagwalai na zinari koko da a ce a wani mutum ɗakin shi yana cike da kuɗi shi ko yana ɗaukar wa'annan kuɗin yana ba mutane sadaka ga wani mutum kuma wa akhara zakiran lillah ga wani mutum wanda shi bai da danani ba ya da kuɗi amma yana ambatan Allah maɗaukakin sarki lakana lakana zakir afdal abu bardat al-aslam yake cewa da wannan mutumin wanda yake ambatan Allah maɗaukakin sarki zai samu ladar da wanda yake ba da sadaka bai samu ba ashe wa musulmi ko da Allah maɗaukakin sarki bai hore ma abun da zaka bada ba ko da Allah maɗaukakin sarki bai baka kuɗi ba wanda zaka yi sadaka a cikin wannan watan mai tarin albarka to ka dage ka dage ka yi ta tasbihi ka dage ka yi ta ambatan Allah ka dage ka yi ta zikiri kamar yadda abu bardat al-aslami ya ba mu labari a cikin wannan asarkin nashi haka al'imamu ahmad ya fitar da wani athar a cikin littafin shi az-zuhud yake cewa majtama'a mala'un yake cewa babu wasu al'umma da za su zamna yazkuruna Allah suna ambatan Allah maɗaukakin sarki illa da karahumullahu fi mala'in a azza minhu ba ce Allah maɗaukakin sarki ya ambace su ba a cikin wata al'umma su ne mala'iku wanda sun yi wa'annan al'ummar ƙima da mutunci fi majalisihim illa kana hasratan alaihim yawmal qiyamah yake cewa babu wani mutum da zai bata wunin shi bai ambaci Allah maɗaukakin sarki ba sai ya kasance wannan asara ce da nadama a gare shi a ranar tashin alkiyama wa'annan nau'ika da muka zana na tasbihi da ma wa'ansu wa'anda ba mu zana ba ya kamata mai imani ya samu ya je makaranta a koya mushi wa'annan tasbihan domin ya samu gidan shi ya haskaka domin ya samu rayuwar shi ta yi haske domin ya samu mala'iku su zanƙi hangen gidan shi kamar yadda kamar yadda tauraruwa take haska mana muna gani sai Allah madaukakin sarki yake cewa yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin suna rushe gidansu da su da masu imani fa'tabiru ya ulil absar cewa sai mu hankalta mu ma'abuta hankali Allah madaukakin sarki yake cewa walaula an kataballahu alaihimul jalal yukhribuna buyutahum bi aidihim suna rushe gidajensu da su da masu imani wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da baya da alaka da Allah duk mutumin da bai da alaka da addinin Allah madaukakin sarki to kamar yana rushe bayan shi ne da kanshi duk mutumin da bai ba Allah ba yana yan shirke-shirke yana yan tarmadarme to kamar yana rushe gidan shi ne duk mutumin da bai yi ma addinin Allah hidima shi addinin Allah yan wa musulmi ba wai ka yi sallah ba ne ka yi azumi a'a an so ga musulmi ya samu wani aiki wanda zai zan ma Allah domin addinin Allah ya ci gaba duk mutumin da ba yin wannan ba ya yi ma addinin Allah hidima to kamar yana rushe gidan shi ne koko duk mutumin da bai yi imani da Allah ba to kamar kana rushe gidanka ne da kanka za a wayi gari a duniya ka aihu kana da baya kana da ɗiya kana da jikoki amma kowa ya mance da kai saboda baka yi ma Allah maɗaukakin sarki hidima ba wanda za ya tsare ma bayanka kamar yadda malamai suke faɗa abun da ke sa Allah maɗaukakin sarki ya tsare ma mutum bayan shi ba wai shine a yi gidaje ba a tara ma yara ba wai shine a yi shaguna a bar ma yara ba ba wai shine a bar musu gonakai ba ko a bar musu kuɗi a'a wannan idan ya samu alhamdulillah addini bai hana ka bar ma ɗiyanka ba abinda za su yi rayuwa su more amma dai abinda zai sa mutum Allah maɗaukakin sarki ya inganta mushi bayan shi bayan shi ta samu nagarta bayan shi a samu mutanen kirki to sai ya kasance ne yana yi ma addinin Allah hidima sai Allah madaukakin sarki yace yukhribuna buyutahum biaidihim suna roshe gidajensu da hannuwansu wa aidil mu'minin su ma masu imani suna roshe gidan sai Allah yake cewa fa'tabiru ya ulil absar to ku lura ya kuma abuta tunane ya kuma abuta hankalta sai Allah yake cewa walawala an kataballahu alaihimul jala ba dan Allah madaukakin sarki ya rige ya rubuta cewa za a fidda su ba su kaddararsu shine a hidda su daga garin Madina a kora su zuwa Sham amma akwai banu Quraiza wanda su ba hidda su aka yi wasu yaƙi suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kashe su sai Allah yake cewa la'adabahum fid dunya da Allah madaukakin sarki ya musu azaba a gidan duniya azabar da za a musu shine masu imani su kashe su wa fil akhirati azabun nar kuma idan sun tashi a ranar tashin alkiyama to suna da azaba wadda take ta wuta sai Allah yake cewa dalika bi annahum shaqullaha wa rasula wannan abun da yasa Allah madaukakin sarki yayi musu haka saboda sun saba ma Allah sun saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suna faman su kashe manzon Allah sai Allah yake cewa wa man yushaqillah duk mutumin da yake saba ma Allah madaukakin sarki fa inna Allah shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai tsananin kamu ne mai tsananin ukuba ne a nan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika bi annahum shaqullah wa rasula sai Allah ya gwama sunan shi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba saboda a nuna maka girma da ɗaukaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan a nuna maka cewa shi addinin Allah da abubi yake tahiya sai an bi alqur'ani kuma sai an bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa zalika bi annahum shaqullaha wa rasula saboda sun saba ma Allah sun saba ma manzon Allah amma nabi sai aka ce wa man yushaqillah ba a ce manzon Allah ba saboda saba ma Allah madaukakin sarki kamar an saba ma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki a maganar shi ta bi bai ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba don a nuna maka cewa ko ba ambace shi ba nan kamar yadda larabawa suke cewa wa hadfu ma yu'lamu ja'izun cire wani abu wanda mai karantawa ko mai karatu yana iya hango ma'anar shi to a yare na larabci abu ne wanda ja'izun ya dace idan mutum yana iyawa ya kware a yare na larabci ya dan ƙin wannan abu ya Allah madaukakin sarki yake cewa zalika bi annahum shaqullaha wa rasula hakan ta faru ne a gare su saboda sun saba ma Allah ashe duk mutumin da baya so halaka da wulakanci da tozarci ya same shi to shine yabi Allah madaukakin sarki yabi abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ina ga kuma a nan lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku alada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
اللهم صل